ونستغفره ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شاشدة قوة شوال shekara ta 1446 hijiriya wanda ya dace da sha hudu ga watan hudu shekara ta 2025 miladiya muna cikin suratul ankabut za mu tashi aya ta hamsin daidai a cikin sura din insha Allah tabaraka wa ta'ala alarma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين يا إساك وقالوا سكتي لولا أنزل عليه آيات من ربه wannan labari ne Allah yake barwa dangane da mushirkai akan ta'annuci da neman kure da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne nuna gazawarsa nuna cewa bai isa ba da neman ƙaryata shi a gaya wa duniya cewa wai shi ba annabi bane na gaskiya waƙalo suka ce laula unzila alaihi ayatun min rabbi me yasa ba a saukar masa ba da ayoyi daga ubangijinsa kama unzila alal anbiya'i kamar da aka saukar wa sauran annaba min qablu kafin shi ibnu kasir da imam hamza da imam kisa'i allah musu rahama da abubakar sai suka karanta laula unzila alaihi ayatun ala tauhid kenan ayatun shi alarma da yazo sai ce ayatun kenan a wata kira'ar wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbi maimakon ayatun min rabbi kira'ar su ibnu kasir da hamza da kisa'i da abubakar wasu kuma suka karanta kamar yadda Allah ya karanta mana ayatun min rabbi me yasa suka karanta da jam'i saboda suka ce ai gashi a gaba Allah ce kul innamal ayatu indallah innamal ayatu kaga Allah bai ce innamal ayatu indallah ba sai ce innamal ayatu indallah to shi yasa suka karanta da haka ka gaya musu ai dukkan ayoyi wato daga Allah ne abinda ake nufi huwal qadiru ala irsaliha idan sha arsalaha Allah shine mai iko akan aiko da ayoyin idan ya ga dama sai ya aiko da ayoyin ana nufin mu'jizozi shine ayoyin ina ma da an saukar da wasu mu'jizozi gare shi kamar yadda aka saukar wasu annabawa wa inna ma ana nazir ka gaya musu nazirun ne ni mai gargadi mubin mabayyani wanziru ahlal ma'asiyati bin nar ina yin gargadi wa masu sabon Allah za su shiga wuta in ba su daina ba ni wa laysa inzalul ayati bi yadi saukar da mu'jizozi ko ayoyi ba daga hannuna yake ba wannan abu ne da yake hannun Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda na yi bayani wannan maganganu ne na mushirkai da suke tunkaran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama don ta'annuci nuna gajiyawar annabi da kuma cewa shi ba annabi ba ne daga Allah kamar yadda wasu annabawa Allah ya haɗa su da mu'ujizozi bayan su annabawan ne to sai suke so su ce idan shi Muhammadu gaskiya ne to shi ma a haɗo shi da wasu ayoyi kamar yadda aka haɗo wasu annabawan da wasu ayoyi a nan ayoyi ana nufin mu'ujizozi kamar wa kamar annabi salihu annabi salihu Allah ya turo shi sai ya haɗa shi da taguwa bayan shi annabi ne kuma akwai taguwa a tattare da shi amma sai suka ƙaryata shi ɗin suka ƙaryata suka kashe taguwar Allah ya ce naqatallahi wa suqiyaha fakazzabuhu fa aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha wala yakhafu uqbaha to kaga wancan annabin ya zo da taguwar yace wannan taguwar fa ta Allah ce kamar yadda Allah ya aiko ni to wannan taguwar ita ma ta Allah ce ku yi taka tsantsan da ita kar ku taɓa ta aka samu ashkaha mara albarka ɗan wutan cikinsu idan ba asa ashkaha ya soke ta ya kashe ta taguwar ta allah da ake faɗa ya je tsire ta ya katta ya ce an kashe ta aiku kisan taguwan nan sai ga azaba ta sauka gare su faddamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawaha daga jin damdama kai ka san ba sai an fassara ba damdama wannan yana cikin kalmomi alkur'ani da ko ba a fassara su ba kawai ka san akwai matsala daga jin lambar daga jin kalmar bizambihim saboda zunubin su fasawaha kaga ashe ƙarya suke yi ko da sun yi da'awar laula unzila alaihi ayatun din ko ayatun a wata kira'a ko an haɗo da annabi ɗin ba na sunan shi da motar mujizar ƙaryata shi za su a wani gurin cewa suka yi annabin in gaskiya ne a haɗa shi da mala'ika ya rinka raka shi yana wa'azi a ga mala'ika a fili yana cewa kai wannan fa ni mala'ika ne wannan Allah ne ya aiko shi wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسهورا suka ce laula unzila ilayhi malak in dai ana so mu yadda cewa shi annabi ne da gaske to me yasa ba a hado shi da da wani mala'ika suna tafi ba me yasa ba a hado shi da mala'ika suna tafi mala'ikan ya rinka ya rinka raka shi yana bayani in yi wa'azi ya wa'azi sai mala'ika ya fito a sunan mala'ika ya ce to ku bi shi wallahi haka suka ce wa annabi kuma suka ce wannan wani irin annabi ne yana cin abinci kamar yadda muke ci ya dauki abinci ya ci kuma ma gashi haka kasuwa yake zuwa wa yamshi fil aswa kuma yana tafiya shi kadai yana wa'azi ba mala'ika yana raka shi yana gaskata shi su ba su yadda ba to kaga ƙarya suke Allah ce kul innamal ayatu inda Allah al'amarin wannan a wajen Allah ne inda za ku shirya din Allah ya fi kowa sanin halin ku ku mushrikai kafirai da za ku shirya din to da Allah zai amsa abin da kuka bukata ya hada annabin da wata mu'jiza daga cikin mu'jizozi amma ba za ku shirya ba ai Allah ma ya amsa musu din a wani wuri ba sun yi da'awa ba sun ce idan manzan Allah gaskiya ne in kai ɗaikakke ne daga Allah wannan watan da muke gani a sama ya faffashe ka yi wa Allah ka magana ya fashe hakan aka yi annabi ya ɗaga hannu ya yi addu'a sama ta karɓa wata ya tsage ya fashe har har wani bangaren watan ya fado a ƙasa a makka a wani dutse iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir da qur'ani kiyama ta kusa ga wata ya tsage Allah ya ce duk ayar da aka ba su duk mu'jizar da aka nuna musu waɗannan mutane wa yarau kullu ayatin yu'ridu sai sun kau da kai da a- da mu'jizar ta zo watan ya tsage sai suka fara tambayan mutane na wasu garuruka ko dai ya mana rufa ido ne bari mu je wani garin kowa sai a ce ai wata ya tsage suka ce kai sai sun tambayi mutanen su na sham suka tambaya aka ce ai ku lalle ranar kaza wata ya tsage da suka zo suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya kamata su yi imani ba sai suka ce tsafi ne sihirun mustamir wannan tsafi ne wa kazzabu wattaba'u ahwa'ahum Allah ya ce suka ƙaryata suka bi soye-soyen zukatansu wa kullu amrin mustaqir to haka suke ba za su yi imanin ba kuma duk da awa ce kawai ta ƙure ba wai Allah ya gagara ba ne wala wannan sahalun alaihi yasirun ladaihi abu ne mai sauƙi a wajen Allah babu wani mai wahala sai dai kawai ya riga ya sani kawai kuna yi ne don ƙure in an ce don ƙure mutum ya zo ya sa ka kai wani abu don ya ƙure ka ko da ka yi din ba zai yi abin da kake so ba ina fata ana fahimta shi sa Allah ya faɗa a wata ayar wa ma mana ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwalun ba wani abu yasa ba mu aiko da mu'jizozin ba kaga shi Allah ya bada amsa wani guri wa ma mana ana an nursila bil ayat ba wani abu yasa ba mu aiko da mu'jizojin ba sai dai na farko sun karyata kazzaba biha al awwalun Allah ya ce gashi wa atina samudan wa atina samudan naqatan mubsiratan fa zalamu biha gashi nan samudawa mutanen annabi salihu muka hada su da taguwa ga ta nan suna kallanta suka yi zalunci inna ma ana nazirun mubin wa inna ma ana nazirun mubin ka gaya musu cewa ni mai gargadi ne mabayyani ai inna ma bu'isu naziran lakum bayna bayyinun nazarati ni mai nazir mai gargadi ne gare ku shi yasa ake cewa wani nazir duk wanda aka ce alhaji naziru ana nufin alhaji mai gargadi to karfa naziru ya zama shi kuma ake wa gargadi duk wanda aka sa mai suna naziru ya gamu da aiki wallahi ana nufin mai aikin Allah mai gargadi to aka tarar da naziru a gidan giya kaga akwai matsala aka tarar da naziru naziru a litunzira qauman ludda tunzira tunzira aba'ahum mai gargadi shine ma'anar naziru haka duk wanda ya sa wa ɗansa naziru to ya yi ƙoƙari ya ɗora shi a layin dawa ya yi ta abin nan ya yi ta nazara ya ce yana kai na isan muku da saƙon Allah man ya haɗi lahu huwal muhtadi wa man yudlil falan da lahu waliyan murshida a wani gurin Allah ya ce laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha shirya su ba ta kanka duk abin da za ka yi musu na gargadi idan Allah bai shirya da su ba ba za su yi imani ba sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bayanin jahilcin waɗannan mutane da ƙarancin hankalinsu da wautarsu ta yadda suka nemi wai in dai muhammadu gaskiya ne sai ya nuna musu wani abin da zai nuna cewa shi gaskiya ne daga Allah kuma ga alkur'ani ya zo musu da shi yanzu zuwan qur'ani ma bai isa kawai ku yadda ce annabi kake ne daga Allah ba qur'ani kawai da yazo ai babbar mu'jiza kenan alqur'ani fala ya'ti al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid babu wata mu'jiza mu'jiza babu ita wadda ta kai qur'ani wallahi babu ita duk wata mu'jiza da Allah zai ba wa annabi jama'a ba ta kai qur'ani kenan laula unzila alaihi ayatun din to ga babban ayat qur'ani da Allah ya bashi ka ganshi nan harafi ɗaya idan ka ƙara a cikin sa wallahi sai an gane kana rage harafi ɗaya kaga harafi kamar waw kamar ya kamar ta kamar nun kamar sin kana cire ɗaya in dai ka zo karanta shi kana cirewa to Allah ya tanadi wasu dakaru da za su gane ce a an cire an cire in kai canja wasali a sama yake kame da shi ƙasa kana karantawa sama a hali a ƙasa yake sai a ce kashi sai ka jara kada kada kada kada kada Allah ya tanadi waɗanda su kuma gabaɗe duk wani abu da za a kawo na taɓa ƙur'anin nan ko canja shi to sai sun gane to haka Allah ya alƙawarin kare shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu ne muka saukar da alqur'ani shine azzikr kuma mu ne zamu kare shi ta haka masu kokarin bata qur'ani masu kokarin shigar da wani abu a cikin alqur'ani suna bata kansu lokaci har duniya ta tashi ba za ku iya bata qur'ani ba wallahi ba za ku iya yanzu malam idan ka ji kaga hatta qur'anin nan da kake gani wallahi ni dina an sha kawo mun qur'ani sai ga a cikin ayoyin haka an tsallake wata aya abun mamaki hada baki ake da kamfanonin buga qur'anan a kuskure ne na diba'a wanda a ka'idar qur'ani malam duk qur'anin da aka buga shi akwai lajina da ake sai sun duba shi kwafi da aka yi original copy al-asl ainihin kwafin da za a yi ta maimaita shi to sai an ba wa malamai barkace masana alkur'ani barkace masu tarin yawa sun duba shi sun tabbatar da gyaransa in akwai gyara su gyara inda wasali su gyara kuma tsaron da ake masa ko shugaban kasa ba a bashi wannan tsaron Allah kuwa don kar ma a samu kuskure wani ma'aikaci ya je amfani da shi a shigar da wani daga nan sai a sa shi a inji ya rinka buga shi bayan an gama karance shi kuma kan kun ga gyaran kowa da abin da zai gyara wani kawai gyaran wasali ne aikinsa akwai malaman da bila adadin su kawai wasali suke duba akwai waɗanda karan rubutun idan aka haɗe wani harafi da wani wadda ba a haɗawa to shi kuma zai sa biro ya yanka shi ina fatan kuna fahimta idan aka tsaya in aya shafi ya kare da wani kalman da bai kamata ya kare da shi ba sai an gyara a ce kwamfutar ta gyara akwai masu dubanta nasukil ayat da haduwar aya haka ne aya ta biyu bayanta ta uku bayanta ta hudu duka ƙur'anin gaba ɗaya kowa da abin da yake gyarawa duka don a kare shi amma sai ka je intanet sai ka ga wasu zuba ƙur'ani amma sai ka ga an ciccire wasu ayoyin an ciccire akwai su ko a cire wata sura ko a cire wasu shafuka wanda bai sani ba sai ita karanta shi a haka ya haddace shi a haka wanda a ƙa'ida ta ƙasashen da ake buga ƙur'ani laifi ne masu kamfani da sai da ƙur'anai sifir da duk wani ƙura'anin da yake an samu kuskure a kansa laifi ne ana iya rufe kamfanin saboda wannan ana iya kama mai sai da littafin saboda wannan saboda a kare alƙura'anin a tsare shi daga ba wani wanda ya isa ya kawo wani abu sabo a cikin alƙura'ani ko ya cusa wani abu ko ya cire wani abu to sai Allah ya ba manzan Allah mu'jiza alƙur'ani a'zamu min kulli mu'jiza saboda wannan mu'jiza ta fi kowace mu'jiza girma ajazat al-fusaha wal bulagha an mu'aradati duk masu fasahar duniya masu balagar duniya alqur'ani ya gagare su su ci karo da shi wallahi larabawa ƙwararru da su suka iya larabci sun yi ta iya ƙoƙarin su su kawo wani zance mai fasaha irin na alqur'ani malam abu ya gagara sai su zauna a gida su yi larabci su yi larabci su yi larabci su ma su sako shi wai don a ce ƙurani ne ana faɗa sai a ce a wannan ba shi ba ne saboda shi shi shi kaɗai ne ƙurani to ya gagare su an gaya musu Allah ya yi tahdiyai ya ce duk kafiran nan da suke musu alƙurani ko faɗa da alƙurani su kawo ayoyi guda goma surori goma a ashiru suwari min mislihi muftarayatin ko wadu'u man istata'tum min dunillahi kuntum sadiqin ku kawo surori guda goma qur'ani yana da sura guda 114 to Allah ya ce goma kawai muke so ku kawo mana naku ba su iya ba ya gagare shi Allah ya ce to kawo sura daya suratin sura daya kawai irin inna atainaka al-kautsar duba garancinta وصلي لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر هذا والسلام كاو إرن تكوي إرن وانا سورة إرن قرآني إن كن إسا wallahi ba su iya kawo ba ya fi karfinsu sai aka ce to ku- to ku kawo ayoyi tun da ba za ku iya ba da sura ba ku kawo aya to aya ɗaya in sun kawo sai a ga bai dace ba Allah ya ce kulla inishama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alquran la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira gaya musu idan aljanun duniya duka da insun ju- duniya duka mutanen duniya duk duka za su haɗu don su zo da irin wannan ƙur'ani wallahi ba za su iya kawo shi ba ko da sashensu yana taimakon sashi su haɗa ƙarfi da aljanu da mutane duba dai wayo da dabara irin na aljani mu haɗa ƙarfi da mu da aljanunmu gaba ɗaya allah ya ce a zo da ƙur'ani irin wannan wallahi ba za a iya ba ko haƙura Allah tabaraka wa ta'ala ya maida musu amsa dangane da ainihin wato wannan ta'annuci da suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce awalam yakfihim anna na'am أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يسلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ya ka ne gwani Allah saka da alheri Allah ya ce awalam yakfihim wannan amsa ce aka bayar dangane da magana da suka faɗa da zo laula unzila alaihi ayatun min rabbi ba sun ce ba ina ma da an sako mai da ayoyi daga ubangiji daga rabbinsa sai Allah ya ce awalam yakfihim yanzu bai ishe su ba anna anzalna alaikal kitaba mu mun saukar da alkur'ani gare ka yutla alaihim ana karanta musu akwai wata aya akwai wata mu'jiza da tafi alkur'ani yau me suke nema ga qur'ani da aka saukar maka ba magana ka ba ba zancen ka ba sun yi sun yi su kawo irin su ya gagara awalam yakfihim bi ishe su ba min al-ayati al-qur'an yutla alaihim irin ayoyin da za a kawo musu ga ƙur'ani nan ɗungurungun ana karanta musu dare da rana kullum mala'ika jibrilu zai zo ya kawo maka inna fi zalika lalle a cikin wannan saukar da alƙur'ani la rahmatan rahama ne wa zikra da ainihin wato gargadi liqaumin yu'minun kuma abin tunatarwa ga mutane waɗanda suke masu imani tazkiran tunatarwa wa'izatan da wa'azi liman amana wa amila bih ga wanda ya imani kuma ya aiki da shi alqur'ani ne da haka an ba su amsa ba mu'jiza kuke nema da ayoyi ba to ai shikenan ai an sauka muku da qur'ani yutla alaihim wanda ana karanta shi gare ku wannan qur'ani kadai ya isa ya zama wato ainihin mu'jiza Allah ya biya bashin da ake bin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama a cikin alkur'anin nan akwai khabara ma qablahum labarin abin da yazo kafin su da naba'un wa ba'dahum da labarin abin da zai zo bayan su yanzu wannan bai sai zama mu'jiza ba wannan littafin ya baka labari qur'ani ya baka labarin abin da yake kafin ka zo abin da ya faru kafin ka zo qur'ani ya gaya maka an yi kaza an yi kaza an yi kaza kuma ka je ka bincika za ka tabbatar da abin da ƙura'anin nan ya gaya maka haka ne to ba wannan ba wancan khabar ne ya wuce akwai naba ma ba da labarin abin da zai zo daga baya yanzu abu bai faru ba amma ƙur'ani zai faɗa cewa zai faru idan ƙur'ani ba daidai ba ne to ai ya kamata abin ya zo saɓani yadda ƙur'ani ya faɗa duk labarin da ƙur'ani ya ce zai faru abu kaza zai faru abu kaza zai faru insha Allahu malam in dai kana raye da nisan kwana sai ka ga abun nan ya faru kamar yadda ƙur'ani ya faɗa to wannan bai ishe ku mu'jiza ba ya gaya muku abun da ya wuce ba kwana kuma kun bincika kuma kun tabbatar haka ne sannan kuma ya ba ku labarin abin da zai faru daga bayan ku waɗanda suka yi nisan kwana a cikin ku sun gani wasu a yanzu ma ɗin suna ganin abin da mutanen da suka shekara ɗari ba su gani ba ƙur'ani ya ce irinsu ya faru ga misalai nan masu tarin yawa da ƙur'ani ya ba da labari sannan alƙur'ani nan ya yi bayanin hukuncin da ke tsakaninku duk wani faɗa da ka sani alƙur'ani ya warware sabani ya yi bayanin hukunce-hukunce a cike ke dam da bayanin hukunce-hukunce kuma har duniya ta tashi ba za a gama gano yawan hukunce-hukuncen da suke cikin alkurani ba sai dai kawai kowane malami ya fitar da iya dan abin da Allah ya bashi gwargwadon tsoron Allahnsa ya iya tsamo dan abin da zai tsamo wasu ma kuma daga baya su zo su fitar da wasu hukunce-hukunce da na farkon ma watakila ko na tsakiyar ba san da su ba haka qur'ani yake cike yake da albarka da haka wannan yanzu har yanzu bai ainihin ishe ku ya zama mu'jiza ba a gare ku kuma wannan mutumi da aka saukar da alkur'ani a kansa rajulun ummi mutumi ne ummi la ya qara'u wa la yaktubu annabi baya karatu kuma baya rubutu ba mun yi muku bayani satin da ya wuce annabi bai iya karatu ba ni da kai in an ce bamu iya karatu ba suka ne a gare mu amma annabi shi kuma yabo ne gare shi a ce bai iya karatu ba me yasa aka ce bai iya karatu ba yabo ne gare shi saboda inda ya iya karatu wasu ce a zuwa ya je karanto a cikin littattafan da suka gabata wani guri yake zuwa ana turo mai wani abu ya karanto ya kawo mutane to bai ma iya karatu rubutu ba wannan ƙwararren da ake ba mutane ana haddacewa wani zai ce a ai rubutu kirkira ya kawai ya rubutu to bai iya karatu ba bai iya rubutu yanzu da za ka ba manzo Allah alƙalami ka ce rubuta jumla ɗaya sentence ɗaya wallahi bai zai iya ba hannun bai zai iya rubuta ba shine ma'anan annabiyul ummi din ai annabi ummi amma yazo da qur'ani izu 60 a cikin kwakwalwarsa kurin jibril zuwa yake sauke masa ayoyin ne yace je ka kawai haka zai zo isar ba kuskure ko kuskure daya duk qur'anin nan da kake gani limamai suna ta taron dangi a kansa da ramadana wannan ya yagi izu biyu wannan ya yagi uku wannan ya zagi izu biyar ya yagi izu ashirin wani ya yagi kaza manzan Allah a kwakwalwarsa gaba ɗaya jibrilu ya loda masa shi haka ya zo yake ta bawa mutane lokacin da zai bar duniya jibrilu ya zo suka yi saukar ƙwar'ani sau biyu sauka mudarasa ya karanta ya karanta ya karanta sai da jibrilu ya tabbatar daidai ne saƙon da Allah ya bashi ya kawo manzan Allah daidai ne aka yi sau biyu to a shekara annabi bar duniya da duk shekara sauka ɗaya ake yi ka duba don a nuna maka muhimmancin muraji'ar alkur'ani da yawan karanta alkur'ani ba a so mutum ya karanta ƙur'ani ya bari ya manta shi hatta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da allah ya saukan masa da wannan alkur'ani malam sai mala'ika jibril ya zo suna mudarasa ya karanta ya karanta ya karanta ya karanta duk shekara sai sun yi guda ɗaya wannan shine dalilin da wasu suka dogara da shi na yin saukar qur'ani ko a sallar tahajjuri ko a tafsiri ko a wani sauransu saboda me a watan ramadana ake yi shi kuma dan a dada nuna maka ai wannan wata din watan alqur'ani to yanzu kai kai yanzu ka yi wa kanka adalci a ce baka iya karanta qur'ani kana saukewa ko ka bari mutuwa ta riske ka wai a ce wai baka iya karatun Qur'ani ba malam mutum sai zo yana maka fatawa wallahi kaza malam ina cikin al'amura kaza kaza kaza sai ka ce ka je ka rinka karanta sura kaza da kaza kana gama jawabi sai ce kashi wallahi malam ban iya ba na ce to ai ciwo ka yana tattare da kai ka kuma karanta kamar yadda in baka da kuɗin magani zaka tafi nema ko to ta makaranta wallahi aibu ne ga musulmi wai bai iya karanta Qur'ani ba wallahi abun kunya ne gare ka baka iya karanta maganar Allah ba littafin da aka aiko maka shine shiriyarka wai shi ake so ka karanta ka fahimta ka yi ibada ka shiga aljanna da ibada da shi kuma baka iya shi ba ana karanta baka san fassararsa ba kuma baka zuwa inda ake koyawa mutane fassararsa baka zuwa kuma ka ce kana so ka shiga aljanna wani fa yanzu karatun qur'ani yanda ka san wato karatun china ake karanta masa yanda ka san yaren china ake masa kaga dai ba a gane komai ka cawai tun cakwa cakka cakka ko kuce ka ta mata laka ta kuce kuce kwaye ke kwaye kwaye shi ne kai ta jin abu ba abin nan kaga yanda ka ji wannan labarin magana ba daɗi ko wallahi akwai wanda ana karanta masa alkurani ba abin da yake gane duk makarantun qur'anin da muke da su a garurukanmu da ƙauyukanmu duk islamiyyun da muke da shi daga cikin ku iyaye akwai wanda kuke cutar 'ya'yanku bayan sun girma kuna kabari sai yayanku sun muku Allah ya isa saboda ba ku sa yayanku makaranta suka koyi karatun Qur'ani ba kun gina musu duniya kuma duniyar ta ki samuwa ka dage kai boko kai kaza ka iya turanci ka iya kaza shirme yayi bokon ya iya turanci amma bai iya karanta alkurani ba Profesa nawa ya mutu babu kwanan shinkafa ɗaya a gidansa ko ka sa yaro ya yi boko ka sa ya karatun addini shine wayewa ba gidajen mutum shine wanda ya boko zalla ba addini a ciki ba duk turancinka duk karanta jaridarka da rubuce-rubucenka da wani bincikenka na iska in baka iya karanta qur'ani ba kuma ba kowa bane mu a wajen mu wallahi talla a wajen Allah ba kai ba kowa bane kuma ana samun matsayi ne a wajen Allah idan an kusance shi ta hanyar karanta littafinsa to saƙon ma da ya turo maka maganar tasa ma fa baka ji ya za ka yi zama kusa da shi yana ta magana baka ji ha yanzu kama kurma ne ka zo kana kai kurma ka daina ba na gaya ma ka daina zuwa gurin nan baya ji me yasa baya ji ba zai yi aiki da abun ba to da yawan mu akwai waɗanda haka suka kashe rayuwarsu sun ƙware wajen neman kuɗi sun ƙware wajen tara duniya sun kware wajen duk inda za su yi buge-buge su tara wa kansu abin da za su rufa kansu asiri amma a duniya amma ba su nemi abin da za su rufa kansu asiri a lahira ba shi ne ƙurani ina jiye maka tausayi kuma ina ja maka kunne a hirdinka wallahi alhaji kada ka bari ka mutu baka iya karanta ƙurani ba labarin bai da daɗi kana kasan musulmi karatun ƙur'anin nan malam kyauta ma ake koyansa amma boko nawa kuke kashe miliyan nawa ka kashe ɗanka kafin ya gama firamare miliyan nawa ka kashe ɗanka kafin ya gama sakandare haɗa da kuɗin littafai da kuɗin uniform da kuɗin excursion da kuɗin waye-waye nawa ka kashe ɗanka amma makarantar islamiyyar unguwarka nawa kake bayarwa yawan kuma yaran ma ba biya suke yi ba kada mutum ya kuskure bai iya karanta alkur'ani ba da aka jama'a wannan alkur'ani izu sittin komai a ciki akwai ma farradna fil kitabi min shay Allah ce ba abin da muka bari a ciki kuma ina so na gaya muku duk gatan da zaka yi wa ɗanka duk uban da yake so a ce yana son ɗansa sannan duk ɗan da yake so ya gane ubansa yana son sa shine uban da ya shayar da ɗansa alkur'ani tun yana yaro wallahi duk wata tarbiyya wallahi kuna ba ku bi na bashin rantsuwa inni nadhirul lakum baina yaday azabin shadid iyaye duk gata duk tarbiyya duk kulawa da 'ya'yanku da za ku yi in ba ku sa 'ya'yanku suka iya karatun ƙur'ani ba idan ba ku ba su tarbiyyar alƙur'ani da hadisi ba da saura magana shirya akan 'ya'yanku da saura kuma yaron nan zai iya fanɗarewa ya yi komai amma in ka ba shi ƙur'ani ka mutu ko baka bar masa ko kobo a banki ba ka gama da shi wallahi kuma ba wai sai kai da kanka ka zauna ka koya mai baki da baki ba sashi makarantar ka biya kudin makarantar matsa masa in bai je ba ka zane shi ka ce ya baka je makarantar qur'ani ba zai maka addu'a bayan ka mutu amma wani irin uba ne wannan zai mutu ya tafi ya bar ɗansa bai iya karanta qur'ani ba shi yasa da yawa wasu suna wahala akan ƴaƴansu su yi musu hidima na sutura su gina musu gidaje su bar musu kamfanoni su kai su kasashen waje su yi karatu su yi musu duk dabarun da za su hana su talauci da tabewa to kuma sai su ga ba su samu shiryan ba da yawa malam za ga wannan dan manyan mutane ne duk wani abu na gata yaron nan yana da shi amma yaron ya fi karfin ubansa ya fi karfin uwarsa uwarsa ta yi kuka yaron bai san kukan uwa ba ubansa ya zubar da hawaye ya ce ya faɗi duk abin da yake so duk ƙasar da yake so a kai shi ko me yake so yaron ya ki ya ɗauce shi ka san me tun da suka ɗauko yaron suna gina shi ne akan boko kawai boko ba addini ba koya wa yaro addu'a ba koya wa yaro zuwa masallaci sallah to shi kansa uban ba zuwa jam'i yake yi ba in mace ce ba san wata tana saka niqabi ba ko hijabi ba ba a gaya mata wani abu na kami an hada ta da kayan kallo malam yarinya karama yau karamar yarinya yarinya karama yar shekara goma shekara sha ɗaya sha biyu tana da zabgegiyar waya ta miliyan kaza karfe ukun dare za ka tashi za ka tashi tana instagram tana telegram tana whatsapp tana youtube yar shekara sha biyu sha uku kuma wallahi ubanta bai zai magana ba amma yarinyar nan insha Allah alarama ba za ta iya karanta maka izu biyar ba Allah tana rike da wayar da za ta iya ciyar da gidaje ashirin a unguwar ƙananan yara yanzu ba sa bacci instagram telegram suna ta posting suna ta kallo suna ta hira da duniya ƙarama to yaya wannan yarinya yau za ta tashi ka ce ka ɗora ta akan hanyar Allah kuma ta bi ka yaushe za ta haifi 'ya'yan arziki 'ya'yan kirki 'ya'yan kaza ka kashe ta amma wannan gata naka baka iya sama mata makarantar qur'ani mai kyau makarantar islamiyya na addinin musulunci mai kyau ba baka iya ba ka nuna mata gata ga gida ga motan hawa ga abinci ga kaza ga kaza ga kaza duk duniya ka gama hada mata amma baka hada mata lahira ba ta samu rufin asirin duniya amma rufin asirin lahira ta samu bata samu ba to kuskuren da 'yan uwanmu suke kenan kuskuren da 'yan uwanmu suke kenan wallahi malam irin wannan labarin rayuwar ba ta da daɗi ana gaya maka wasu yaya wasu masu gidajen suna na dama wallahi ubangiji muke roƙo ya sa mu fahimta Allah ya sa mu gane Allah ya sa mu rike Qur'ani wallahi ni dai arama ina so na gaya maka wani abu wallahi malam ba da wani abu da nake so sama da Qur'anin nan ni fa na gaya ma ban ce kai ba kai ban sani ba amma ni dai wallahi ina son qur'ani na fiye da yanda kake zama ne wallahi wallahi duk da na zo ina karanta shi kawai sai in ji cewa na yi wa kaina wato na yi sakaci sai in ga cewa ya kamata na karanta shi sama da haka wallahi babban rabo yana cikin shi kuma na so muku albishir duk wanda ya rike alkur'ani ko ku je ku tambaya daga yau har kiyama ta tashi wallahi duk wanda ya rike alkur'ani yayi imani da shi yana karanta shi malam baya mutuwa a wulakance kuma baya mummunan rayuwa ku je ku duba ku gani ku je ku bincika sai dai in bai rike qur'anin ba qur'ani kenan shine mai mai da dan talaka wanda ba kowa ba ya mai da shi wani ai kware kuwa ba a san ka ba kana daji abu ne amma da shi qur'anin nan sai a daga ka duniya kuma ta saurare ka qur'ani kenan wanda zai maka alfarmar da shugaban kasa bai isa maka ba wallahi qur'ani kenan wanda zai baka matsayin da gwamna bai isa san wannan matsayin ba qur'ani kenan la tanqadi ajaibu ababan mamakin sa ba sa karewa da ka rabo ne ka wanda Allah ya taimake shi yana son sa kullum ka ci gaba da karanta shi Allah da hikima saboda ya nuna mana muhimmancin Qur'ani sai ya allaka rayuwarmu da mu rinka yawan karanta shi shi kuma duk da ka karanta shi ƙarin lada duk da ka karanta shi ƙarin zama duk da ka karanta shi ƙarin matsayi malam qur'ani fa shine fa har ta lahira za a ce ikra warqa karanta ƙara matsayi kama kunta turattilu fi duniya kamar yadda kake tartili kana karantawa a duniya ƙara matsayi yace fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha matsayinka a gidan aljanna shine zuwa ƙarshen ayar da ka karanta ƙarshen matakala matsayi da za ka samu sai mutum ya zo ya zauna baya karanta ƙurani sai jarida bisa bilillahi yara sun iya duk wani karatu na boko turanci sun iya karanta amma yaro za ka ba shi izu biyar ba zai iya karanta ba shame on you you are really very stupid shirme karka kuskura ba wani boko da wani wayewa baka iya qur'ani ba kai turanci kai turanci kuma an bada alqur'ani kuma ka buga shi a ji kamar balarabe ne yawwa wannan shine daidai kenan wannan full option kenan amin sun amin qur'ani ne dole mu bashi lokaci ko ba ka wani saboda muna da masu ya ƙasa shi yasa na tsaya nan na sunai bayanin nan gobe ma kuma zan ƙara yin wani bayan wannan insha Allah da haka alkur'ani shine zo mana da bayanai na littattafan as-suhufil ula littattafan da suka gabata kuma idan an yi sabani qur'ani shine littafin da yazo yayi mana bayanin as-sawabu fi maktulifa fi menene daidai a cikin abin da aka yi sabani a ciki shine mai bayani akan al-haqqul wadihul al-jaliyul bayyinu gaskiya wacce take ta fito fili karara Allah ya ce awalam yakun lahum ayatan an ya'lamahu ulama'u bani isra'il suka ce wa qalu laula ya'tina bi ayatin min rabbih awalam ta'tihim bayyinatu ma fi suhufil ula manzo Allah ce ma min al-anbiya min nabiyyin illa qad utiya min al-ayati ma misluhu amana alayhi al-bashar babu wani annabi cikin annabawan Allah face sai an ba shi wasu ayoyi irin ayoyin da a irinsu duk wani dan adam sai imani ya ce wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allahu ilayhi ni abinda aka bani wahayi ne da Allah ya mun wahayi shine alqur'ani yace fa arju an akuna akthara tabi'an yawm alqiyamah ina fatan in zama na fi kowa yawan mabiya ta dalilin wannan alkur'ani ranar tashi alkiyama hadisin bukhari na 4981 da imam muslim na 152 ya ce ina fatan ta dalilin wannan alkur'ani in zama na fi kowa mabiya da yawa haka ne kuma allah tabaraka ta'ala ya ce inna fi zalika la rahmatan wa zikra li qaumin yu'minun lalle wannan alkur'ani bayanin da ke cikin rahama ne kwarai saboda akwai bayanun lil haddi akwai izahatan lil batil kawar da barna sai dai baka karanta ba ga kuma jan kunne da warware matsaloli da damuwowi da kuma dan adam ke iya jefa kansa wannan babu littafin da yake dauke da irin wannan in ba shi alqur'ani ba qul alarma ce kafa billahi baini wa bainakum shahida ga ya musu ya ishe ni tsakanin ni da ku a matsayin shaida kafa billahi baini wa bainakum shahida Allah shine shaida huwa alamu bima tufiduna fihi min at-takzib Allah tabaaraka wa ta'ala shine yafi kowa sanin abin da kuke kutsawa cikin na ƙaryata alqur'ani kuma shine yafi sanin kowa abin da nake gaya muku min ikhbari anhu labarin da nake bayarwa akan shi Allah bi annahu arsalani shi yayi ko ne walau kuntu kadiban alaihi lan taqama minni annabi ya ce da ƙarya nake wa Allah da ya ɗauki fansa da ya mun azaba a nan duniya kamar yadda Allah ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin wama minkum min ahadin anhu hajizi wannan aya tana nufin cewa ai kam lallai da annabi zai zai yi wa Allah ƙarya to Allah kiyaye ai ba zai yi ba ma amma dan a nuna maka ba fa ƙarya yake yi ba kisa ce walau takawwala alaina ba'd al-aqawil me takawwala alaina da zai je ya faɗi wasu maganganu akan mu inji Allah ya ce mu muka ce ba mu muka ce ba inji Allah uh da mun masa kamu subhanallah wannan babbar magana ne to shine ma'anar ai da na masa ƙarya annabi ya gaya masa da na yi wa Allah ƙarya lan taqama minni da ya daukan sa akai na yace inna ma ana sadiq ni fa mai gaskiya ne alai fi ma akhbartukum bihi a cikin abin da nake ba ku labari saboda haka ya girmama ni da mujizozi masu yawan gaske da dalilai waɗanda suke tabbatar da gaskiya na iyalan mafi samawaci a rama na'am يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون الله يتي يعلم ما في السماوات والأرض الله شيني مسني da abin da ke cikin sammai duka na'am mun yadda wallahi mun yi imani da abin da ke cikin ƙasai duka la takhfa alaihi khafiya babu wani abin da ke boya ga ubangiji wallazina amanu bil batil wa kafaru billah wadanda suka yi imani da ƙarya shine al batil suka yi imani da sihiri shine al batil wa kafaru billah suka kafirce wa Allah ulaika humul khasirun wadannan sune tababbu masu hasara khasiruna masu hasara yawmal qiyamati kuma lalle Allah zai musu sakayya alama fa'alu kuma yuqabiluhum alama sana'u sai ya musu kai akan abin da suka aikata kuma sai ya sakan ka musu dangane da abin da suka sananta wajen ƙaryata gaskiya da bin son zuciya kazzabu bi rusulillah suka ƙaryata manzannin Allah ma qiyamil adillati ala sidqihim tare da tsayuwar dalilai akan gaskiyarsu wa amanu bit tawaghiti wal awsani bila dalail aw bila dalil inji imam ibn kasir suka zo suka yi imani da dagutai suka yi imani da gumaka suka gizi imani da muhammadu amma suka yi imani da gunki ka ji mamaki suka yi suka yi imani da alkur'ani amma suka yi imani da tsafi kamar yanzu ne a ce suka isu bi manzon Allah kuma suka bi wani annabi annabi ya faɗa su ce a'a ba za su bi ba amma sai a ce wani shehi ya yi mafarki sai su ɗauki nashi ka ajiye sunna ka ɗauki mafarkin wani kana da hankali kuwa ba ka da wayo har yanzu dama haka ake da wasu annabin a raba ka da dahir hadisin annabi kai kam kana da inda kake jin magana annabi ya ce ne ba hadisi ba kana da shi a gaya mu akwai wani masoyin annabi akwai masoyin sallallahu alaihi wasallama da yake gane ko yake jiyo maganganun annabi in ba ta hanyar hadisai ba babu ko to yaya wani zai zo ya ce maka ba dole bane kai aiki da hadisai da da abinda muka sani yan alkur'ani yan kalakatu su ne suke fada da sunna daman an riga an san su waɗannan ba ruwansu da hadisi ba sa aiki da hadisi shi sa ma suke ce hadisi kalakatu wani ma kwanan nan ya faɗa ya ce yayin banza takaddun banza bukhari da muslim wai takaddu shirme takaddun banza in kalaka to to yau an samu masu da'awar son annabi su ma sun fara sassaƙe wa mutane cewa ba lallai sai aiki da magana annabi ba ai kun ai kun tsokalo tuliyar dodo ai ai kun faɗi abin da ya zama aibu a gare ku ila qiyamis sa'a ba wani mutum da ɗan mace ta ɗuguna ta yi naƙudarsa da zai zo ya faɗa da sunna ko da dabara ko da rara gefe don tallata wata bida a sun ci nasara yana ɗaga kai za a buge ka ƙarar saboda sunna tana da sojojinta waɗanda za su ba ta kariya da ibon Allah ku riƙo da sunna annabi ku karanta hadisan manzon Allah ingantattu masu raunin ma malamai sun yi aiki akan su wasu sun zama hasan hasanul lagairi ku aiki da su kar ku bari wani ya ce muku a'a wai a ce annabi ya ce wai mutum ya zo ce wai ai ba ma tabbas bane ya faɗa ai shi baya jin ma annabi ya faɗa to lokacin da fa mutum ya ce maka an faɗi magana annabi ya ce shi yana ganin annabin ma bai faɗa ba to me yake nufi in an ce maka annabi bai faɗa ba dan Allah wannan me ake nufi ka ni na dade ban ji barna irin wannan ba ya rabbi karka kashe mu akan zindiƙanci Allah kada Allah ka kiyaye harasan mu da shirme da faɗin maganganu wanda za su mu aibu gare mu ila kiyamin sa'ati Allah ka raya mu akan sunna ka matar da mu akan sunna ka samu rayu akan sunna ka dauki ranmu akan sunna ahina ala sunna wa amidna ala sunna waj'alna min ahli sunna wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk